أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake kama wani rana ta laraba domin ci gaba da karanta alkur'ani mai girma hawadul qur'aniya yau muna takwas ga watan shidda hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam 1440 wanda ya daidai da sha uku ga watan biyu 2019 muna wata Allah subhanahu wataala mana gaman katar sati wanda ya wuce mun tsaya aya ta 10 eh 117 yau insha Allah zamu tashi 118
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون na'am الله أكبر Allah subhanahu wataala bayan ya bamu labari aya wadda take ta sati wanda ya wuce wa qalu takhazallahu walada zuwa badi'u samawati wal ard mana waɗanda suke yahudawa ko kuma wanda suke nasarawa da mushrikai na garin makka wanda suke jingina ma Allah subhanahu wataala da ko kuma su ce mala'iku diyan Allah ne mata so saboda haka Allah subhanahu wataala gaba daya ya tsarkaka da irin waɗannan abubuwa da suke siffanta shi da shi sai Allah kuma yake cewa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya waɗanda bu sani ba sai suke cewa wai su ma da ma Allah ya musu magana ko kuma wata aya wata alama ta zo mana daga sama wajen Allah subhanahu wataala wadda take nuna manzon tsira gaskiya ne ko kuma alqur'anin da ya zo da shi Allah subhanahu wataala yake ba manzon shi labari da mumunai cewa kazalika qala allazina min qablihim mithla qawlihim kama haka suka hadi wa akwar wanda suke kahin su irin kwatankwacin wannan magana tasu cewa Allah ya musu magana ko kuma ya kawo musu aya tashabahat qulubuhum Allah subhanahu wataala sai ya ce kai ka ce sun yi kamanceceniya qad bayyana al-ayat hakika tabbas mun bayyana ayoyi liqaumin yuqinun ga mutane wanda suke masu yaqini imani da Allah imani da manzo da kuma imani da ranar kiyama Muhammad bin Ishaq ya yi ruwaya daga Abdullah da Abbas qala yake cewa qala Rafi' bin Huraymila wani wanda ake ce mishi Rafi' bin Huraymila yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad in kunta rasulan min Allah kama taqul yace in dai har tabbas kamar yadda kake hodi cewa kai manzo ne na Allah wanda Allah ya aiko ka fa qul lillahi falyukallimuna yace to kace mu Allah ya mana magana hatta nasma kalamahu sai mun ji magana Allah fa anzalallahu fi zalika sai Allah ya sabkar da wannan ayar wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw tatina aya yana rafi bin huraimila shi ne ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama wai Allah ya musu magana imam mujahid yake cewa nasara su suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama wai Allah ya musu magana ya ce wa huwa ikhtiyar ibn jarir at-tabari yake cewa li'anna siyaqa fihim wa fi zalika nazar da aka ce ma'ana nasara magana ta imam mujahid da kuma ibn jarir tabari cewa su ake ni da wannan maganar saboda kaman jerin magana yana magana ne a kansu ayar da suka wuce tambaya wa qalu takhadha Allahu walada badi'u samawati wal ardi duk Allah na mana bayani ne akan nasara to male a cikin wannan akwai ma'ana abin dibawa da kuma magana ta abu aliya da rabi bin anas da qatada da suddi a cikin tafsir wannan ayar suka ce haza qawlu kuffar arab ai wannan magana ne na kafure na larabawa mutanen makka su ne suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama cewa Allah ya mana magana mana ko kuma mu samu wata aya tabbatacciya wadda ke nuna kai manzon Allah ne mana kenan dai dukkansu waɗancan na baya sun yi kama haka waɗannan larabawa kuma sun yi irin wannan magana shi ne mana allazina min qablihim humul yahudu wan nasara kenan wanda suke kahin larabawa su wane ne su ne yahudawa in yaso kuma nasarawa sai kuma addinin musulunci malace wa ayyudu wa ayyudu hadha alqawl wa anna alqa'ilina zalika hum mushrikul arab abinda yake karhawa cewa waɗanda suke hudin wannan magana su ne mushirikan larabawan da suke garin makka suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama dalilin faɗa Allah madaukin sarki suratul an'am yake cewa iza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah in wani abu ya zo musu wata aya ta zo musu sai su ce a'a mu ba za mu imani ba mu ma sai an ba mu abinda aka ba waɗancan annabawan da suka wuce suna lissafin annabi isa zai ya warkar da makaho ya warkar da waɗanda yake mara lahiya ne da irin abubuwa da na ayoyi ko kuma irin ayar da take ta annabi musa alaihissalam da sanda da sauran abubuwa suka ce mu ma sai an ba mu irin wannan kenan kaga wannan magana ce ta larabawa suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah subhanahu risalati Allah madaukakin sarki shi ya san ya zabi wanda ya ga dama ya sanya aiken shi kenan ba dole bane dan kun ce ku imani ba ko kuma sai an ka muku aya irin wanda ranku yake so zawwa da alqur'ani kare mu'jiza ce aya ce babba amma ba su yarda ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tahaddi ya musu ma'ana cewa su zo da aya daya ko su zo da ko su zo da aya goma ko su zo da sura guda duka suka kasa amma kuma har yanzu suna neman wata aya to shine Allah subhanahu wataala yake ga mu annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai kenan ka rabu da su Allah shi yake zaben wanda ya ga dama ya bashi ya aiko da risalar shi yace sayyibul lazina ajramu sagharun inda Allah waɗannan wanda suke masu banna walakanci zai same su daga Allah wa azabun alimu bima kanu yamkurun da kuma azaba mai radadi saboda irin makirce makirce da suke ma addini da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam kenan wannan aya tana tabbatar mana cewa lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya rusulullah kenan kamar yana nuna su larabawa su ne suka wada haka saboda wannan aya ta suratul anam akan su take kenan ba wai yahudawa ko nasarawa haka kuma wada Allah subhanahu wataala wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a suka ce ma annabi mu ba za mu imani ba da kai ba tunda garin makka gari ne mara ruwa gari ne mai duwatsuna so muke ka huddo mana idanuwan ruwa mu riga ganin ruwa yana ta kwarara suka ce idan kai haka za mu imani suka ce kuma auta kuna laka jannatun min nakhilin wa inabin ko kuma ya kasance kana da wata garka mai faɗin gaske babba ga dabino ga itatuwa na inabi fatu fajjiral anharu khilalaha tafjiran kuma ko ina ga idanuwa na ruwa ana tabar ruwa to idan kai haka sai mu imani da kai suka ce kuma autus qita samaa kama zamta alaina kisafan ko kuma da kake cewa Allah yana yi mana azaba ya sabko da sama to yanzu mu so muke ka rubuto ka sa Allah ubangijin ka ya rubuto da sama ta hado mana auta atiya billahi wal malaikati kabila ko kuma ka zo da Allah da manzo ka zo da Allah da mala'ikun shi gaba daya wannan yana bin wannan kaga wannan duka wai ayoyi ne suke tambaya sai an musu haka za su yi imani suka ce kuma au yakuna laka baitun min zukhrufin ko kuma ya zamanto kana da wani gida amma gida na mana kayan kawa na azurwa ko kuma na zinariya suka ce kai ba haka ba ma autar kafis sama'i ko kuma ka hau sama kamar su rika kallon shi yana hawa kamar yadda tsuntsu zai tashi suka ce kenan idan kai haka ka zo da aya abin mamaki sai mai imani suka ce dukkan wani abin da suka zana cewa ya hudu da idon ruwa ya kasance yana da garka ko wani gida ka ta fare na zinariya ko na azurwa na kawa ko kuma Allah ya musu azaba sabko da sama suka koya hau sama suka ce walan nu'mina lurqiyak kuma wannan hawan da zaka yi ba ma imani ko mun ganka kana tattakawa suka ce ba za su ba ma za mu imani da kai ba hatta tunazzila alaina kitabun naqra'a naqra'u sai ka zo da littafi makaranta idan in ka hau ko da idan mu ya ganka ba mu yarda ba amma in ka dawo sai mu ga wani littafai ka zo ka ba kowa ya karanta ya mu ce eh to gaskiya ne kaga maganganu irin na waɗanda suke ba sun imani ba suna so su kasa su sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasa kuma ko da Allah ya musu waɗannan gaba ɗaya abinda suka zana ba imani za su yi ba sai Allah ya ce kul ka ce musu ga amsa subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula ai tsarki ya tabbata da ubangiji na ni ba kowa bane illa annabi ne kuma mutum ne kamar ku amma Allah ya zabe ni ya bani risala kenan waɗannan abubuwan da kuke hodi Allah ne a ganin daman shi yakan iya yin wannan haka ayar da Allah subhanahu wataala ke cewa qala lazina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana waɗanda ba su imani ba da Allah ba sa son haɗuwa da ubangiji a gobe kiyama subhanahu wataala suka ce mu abin da muke so kawai a sabko mana da mala'iku ko kuma a buɗe mana ƙoha mu ga Allah ƙiri da ƙiri Allah ya ce laƙarista ka baru fi anfusihim wa ta utuwan kabira girman kan da suka ɗauka a kansu da kuma da suke ganin kawunansu wasu mutane ne wanda suna abin da suka dama suke ma Allah da manzon shi karantse to Allah subhanahu wata'ala zai musu azaba gobe kiyama zai gama su da sagarun inda Allah wata aya suke cewa bal yuridu kullu mur'in minhum an yuta sufan munashara wai inda ma annabi ya zo musu da ayoyi ya zo da duk abin da suke so so suke sai kowa an zo mushi da littafi koha koha gida gida a ce to kai ga littafin ka kai ga littafin ka a lokacin zai imani kuma go ko da an musu haka ba imani za su yi ba malashi ila ghairi zalika min al-ayat kenan da wasu ayoyi kamar wannan addalatu ala kufurul mushrikil arab wanda yake nuna kahurci na waɗannan larabawa mushrikai wanda kenan wannan ayar da muka karanta a kansu take magana wa utuyihim wa inadihim wa su'alihim ma la hajata lahum fihi da yanda suke girman kai da yanda suke ketare iyaka dokokin Allah subhanahu wataala da kuma irin tambayoyi tambayoyi wanda basu da amfani ba sa ba sa musu amfanin komi malaci inna ma huwa al-kufru wal mu'anada kawai duk wannan kame-kame da suke yi kahurci ne da kuma ketare iyaka kama kala min qabli min al-umam kama yanda waɗanda suka yi kahin su suka faɗi yahudawa da nasarawa mun ji ayoyi masu ɗimbin yawa wanda Allah subhanahu wataala ya gwada musu aya kaza ya gwada musu aya kaza amma sun kasa imani to su ma larabawa sai suka biyo magana irin tasu kenan shine ma'ana kazalika qala allazina la ya'lamuna misla qawlihim tashabahat qulubuhum kenan magana ce suka yi iri guda to wannan ayoyi suna tabbatar mana akan cewa wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya magana mutanen Makka su ne suke hudi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ayar da Allah yake cewa yas'aluka ahlul kitabi an tunzala alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbar min zalika faqalu arina Allah jahra waɗanda suke ahli kitab su ne yahudawa da nasarawa sai su ce wai a sabko musu da littafi da sama sai Allah ya ce rabu da su bari sun tambaye annabi Musa abin da yi wannan girma suka ce suna so a gada musu Allah ido da ido to kaga kenan wannan magana ta wanda suke duk wanda yake kahuri ne wanda bai imani ba shi wai yana neman kowane lokaci a ce annabi ya kasa kamar yamma annabin Allah wata magana wanda babu amsa ko kuma Allah bai yi niyya ba ya ba da amsa akan wannan tambayar shikenan shi ya samu hujja eh wayan qultum وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى حتى نرى الله جهرا suka ce kuma wai ya Musa ba za mu imani da kai ba sai mun ga Allah kai tsaye to idan aka yi haka nan za mu yi imani to kaga wannan ayoyi mu suke nuna mana cewa lalle duk wanda Allah subhanahu wataala ya nihe shi da shari'a shine zaka ji ya ji aya daya ko aya biyu ko manzo sallallahu alaihi wasallama zai zo ya magana sai ga ya imani ko kuma a wajen wani zai ji labari cewa annabin nan ga abin da yake kira da kaza da kaza da kaza shikenan sai imani kenan wannan Allah ya niyyar shi da imani amma wani kuma ya rayu da manzo ya san shi ya san sunan shi kafin a aiko shi as-sadiqul amin za su kai amana suna ajewa a wajen shi saboda yarda sun san ba makareci bane sun san ba dan sihiri bane sun san baya duk wani abu wanda yake nan na ƙasa amma lokacin da yazo ya ce Allah ya aiko shi kai tsaye sai suka sake mishi suna waɗancan abubuwa na karama abubuwa wanda suke na mutunci da suke sa mashi suna na musamman sadiqul amin sai suka shahe suka ce a kawai su ba su yarda da wannan ba don san rai suka ce dan me ba a sabko da wannan annabta ba ɗaya daga cikinsu manya-manya za a ba wannan kenan kaga su man suna nuna ma Allah subhanahu wataala sai abin da suke so zai yiwu to Allah shi kuma fa'alun ne lima yurid Allah abin da ya ga dama yake yakan zaba annabi a cikin kowane irin mutane a cikin kowane lokaci ya ce wane idan ya faɗa haka nan shikenan duk mai imani dole ya imani da shi wanda ya kafurce kuma ya kafurce ma Allah subhanahu wataala da kuma wannan manzon da aka aiko na wannan lokaci to saboda haka su larabawa babu abin da yasa suka kasa imani illa girman kai da kuma nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wai ba baya daga cikin manya-manyan su kuma yahudawa da nasarawa hasada don me yasa ba aiko ba annabin daga cikinsu waɗanda yasa suka kasa imani to kaga nan larabawa sun yi kamanceceniya da yahudawa da nasarawa shine ma'ana ta shaba at qulubuhum Allah ce kazalika ma atal lazina min qawli min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun Allah ke cewa da wanda suka wuce da mutane yanzu ko a yanzu ma idan kadiba yanayin mu na idan gaskiya ta zo sai a ce sahirun majnun Allah ke cewa haka duk wanda suka wuce idan aka aiko da annabi ya zo da wannan sai su ce sahiri ne sihiri yake ko kuma sai a kai mahaukaci ne bai da hankali sai Allah ke cewa a tawasau bihi balhum qaumun tagun wai kaman suna ma junan sosiya sai ga kaga magana da yahudawa suka hodi lokacin da aka aiko da annabi mu isa alayhi salam su ma nasarawa haka suka hodi lokacin da aka aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam su ma mutanen makka haka suka hodi kamar ka ce wata magana ce waɗannan suka ma waɗannan wasiya Allah ce bari dai balhum qaumun taghun kawai mutane ne wanda sun ketare iyaka ma'ana kin gaskiya ne yake kan mutane irin wannan kamar da malamai suke hodin cewa al-kufru milla wahida duk abu inda ka hurci ne sai ka same shi abu ne mana wata hanya ce guda waɗanda suka wuce shekara ɗari shekara dubu abubuwan da za su yi waɗanda suke na yanzu su ma kafuran haka suke yi kamar sun ma junansu wasiya Allah ya cewa qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun ay haqiqa tabbas qad waddahana ad-dilalat ala sidq rusul Allah mu dauki sarki yake cewa mun bayyana ayoyi wanda suke nuna cewa lalle wannan annabawa gaskiya suke bima la yahtaju ma'aha ila su'al akhar wa ziyaratin ukhra abinda ma bai bukatar tambaya musamman mutanen da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun san shi baya rubutu baya karatu kuma sun san bai yi ilimin wannan ba to ya ne ne za a yi mutumin da bai karatu bai rubutu ya zo da wani abu wanda ku ya gagare ku kuna rubutu kuna karatu ai ya kamata a ce akwai aya tambaya su ya kamata su yi kowa imani to kaga da Allah subhanahu wataala bai sanya su daga cikin masu rabo ba ba su imani ba mala yace wa amma man khatama Allahu ala qalbihi duk wanda Allah ya rihe zuciyar shi akan cewa ba zai imani ba wa ja'ala ala basrihi gishawa kuma ya sanya mana wani rihi akan ganin shi ga gaskiya zai ganta da ido amma kuma zuciyar shi ba za ta gane ba ba zai iya fahimta ba malaj faulaika allazina qala Allahu fihim wadannan sune wanda Allah subhanahu wataala yake cewa game da lamarin su innal lazina haqqat alaihim kalmatu rabbika la yu'minun duk wadanda kalma ubangiji ta tabbata a gare su cewa ɗan wuta ne ba sa daga cikin wanda za su samu rabo a gobe kiyama Allah ya ce la yu'minun ba za su yi imani ba kenan wannan duk wani tambayoyi da suke yi shure-shure ne yake suke wanda bai hana mutuwa Allah ya ce walau ja'atuhum kullu ayatin hatta ya rawul azab al'alim ko da duk wata aya ta zo musu ba za su yi imani ba hatta ya rawul azab al'alim sai sun ga azaba mai raɗaɗi diyawa daga cikin wanda suke kafurai wanda ba su bi addini ba wani ma sai a gobe kiyama idan an tashi ya ga wuta kirikiri a lokacin da zai islam a lokacin zai mai kauya to kenan kaga wannan ayar mai take karantar da mu tana karantar da mu akan cewa irin tambayoyi wanda ba su da amfani tambayar da za ba za ta ƙara ma komi ba tambayar da ba ta nuna ko ba za ta sa ba Allah ya abin da bai yi niyyar yi ba to waɗanda duka tambayoyi ne wanda ba su dace ba tambayoyi ne wanda waɗanda suke kahurai tun daga ahli kitab yahudawa da nasarawa da mushrikai haka suke ma annabawa ko kuma haka za ma wani wanda ya zo da wani abu na gaskiya za mai tambaya ta kasawa to kina Allah subhanahu wataala yana shiryar da wanda ya ga dama ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya su ba za su karance daga cikin wanda za su samu rabon shirya ba to ba da ba za su shirya ba ko da go sun ga ayoyi kala-kala ke wani aya tana karantar da manzo sallallahu alaihi wasallam da mumunai cewa ya rabu da su irin tambayoyi da suke su tambaye kaza su tambaye kaza su tambaye kaza bari dai irin annabawan da aka aiko da irin ayoyin da suka zo da su ya isa da duk wani wanda zai imani ya imani Allah subhanahu wataala ya shirye da mu na rasallaka
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا na'am ولا تسألون عن ولا تسأل عن أصحاب الجحيم na'am Asu kamar kana magana
ba kuna bayani akan gaske da yahuda ko nasaru sun ke yi wa annaba Ah.
kalmar ce ce gaske Ah, okay, that's it. Allah subhanahu wataala ya ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira Allah ya cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam mun aiko ka bil haqqi da gaskiya bashiran wanda yake mai ah, albishiri ne yana da duk wanda ya bi shi ya samu gidan aljanna wa nazira kuma mai galgadi ne duk wanda ya kasa bi shi ko kuma ya kasa iman da shi kenan zai samu gidan wuta akwai galgadi a nan wala tusalu an ashabil jahim kenan kada kai tambaya da waɗanda suke yan wuta kenan ba sai kai tambaya kansu ba kamar da malamai suka bayani ko ya zamanto khabar ko kuma ya zamanto ala su'al kenan kakka tambaya akan kada ka sake tambaya ko kuma bari ma yin tambaya akan yan wuta kawai Allah bai niyyar shirya ba ko kuma ba sai ka tambaya ba lamarin su akwai ruwaya ta ibn abi hatim daga abdullah dan abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace unzilat alayya inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira annabi yace wannan ayar aka sabko mun da ita qala sai yake cewa bashiran bil janna wa naziran minan nar ai ina yin albishiri da duk wanda ya bi ni zai samu gidan aljanna kuma ina galgadi da duk wanda ya kasa bi na yi kasa yi mini da'a kenan Allah subhanahu wataala zai sanya shi daga cikin yan wuta shine ma'ana nazir mai galgadi sai Allah ke cewa wala tusalu an ashabul jahim a wata kira yake cewa wala tasal ko kuma wala tusal kenan wala tasal sai zamanto akan labari ne kenan ba sai ga tambaya ba ai za su shawuya Allah zai kama su da laifinsu ko kuma ka ce wala tasal da fataha akan ta'ul shi kuma wanda ya zamanto kamar hani ne kab- kan ma ka tambaya in wuta lamarin sai na wajen Allah Allah zai kama su da laifinsu kenan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala shi yake ma magana kai tsaye anan amma kuma malamai suka ce al'ibratu bi umumin lafaz kenan abinda ake nuna da shi shine lafazin ya kumshi kowa da kowa mu karan kanmu mumunai mabiya manzo sallallahu alaihi wasallama ba sai mun cika tambaya ba da yan wuta ko kuma ba sai mun tambaya ba Allah ya mana labarin su cewa ga irin abubuwan da zai musu na azaba akwai ruwaya ta imamu ahmad daga ata bin yasar kala yake cewa laqitu abdullahi bin amr bin as wata rana na gamu da abdullahi dan amr dan as sahabi nan manzo sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai na ce mishi akhbirni an sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi tawrat yace ka bani labarin siffa annabi a cikin at-taura fa qala ajal sai yace eh kwarai kwa wallahi innahu la mawsufun fi at-taura bi sifatihi fi al-qur'an yace na rantsi da Allah kina abdullahi dan amr dan as yace wallahi annabi siffar shi tana nan a cikin attaura kamar yadda aka siffanta shi a cikin alkur'ani kenan inna rasulaka bil haqqi bashiran wa naziran wannan siffa akwai ta a cikin attaura sai yake cewa ya ayyuhan nabiyyu kenan ayar da take cikin attaura ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa naziran wa hirzan lil ummiyin ya kai wannan annabi mun aiko ka wanda yake mai shaida ne menene shaida kenan duk al'ummomin da suka wuce can baya za mu musu shaida musamman annabawansu lokacin da su talakawan ko kuma mabiyan za su ce a'a bai musu wa'azi ba ko kuma bai kiraye su ba mu za mu yi shaida akan cewa eh lalle ya cika annabta da manzanta tunda alkurani ya ba mu labari haka kuma manzo sallallahu alaihi wasallam shine babban mai shaida wa mubashiran wa nazira mai albishiri ne kuma mai yin galgadi ne wa hirza lil ummiyin kuma kamar wata kariya ce da duk waɗannan ummiyai su ne larabawa idan suka bi addini Allah zai kare su kamar addini wata kariya ce Allah subhanahu wataala ya musu kamar da Umar yake cewa mu mutane ne wanda Allah subhanahu wataala ya girmama mu da alqur'ani ko kuma ya girma mu da addini da can ban mu da wani matsayi ban mu da wata daraja ban mu da wani abubuwa waɗanda suke na faɗaji a duniya amma dalilin zawon musulunci sai muka samu matsayi sai umar yake cewa famamata ibtagainar izzata bi ghairil islam azalna da Allah duk lokacin da muka nemi wata buwaya ko wani girma ko wani matsayi ba tare da musulunci ba to sai ga Allah ya kaskanta mu yace wa anta abdi wa rasuli yace kai ne bawana ne kai kuma annabi na sammaituka almutawakkil na sanya maka mutawakkil yana daga cikin sunaye na annabi sallallahu alaihi wasallam la fadhun wala ghalis wala sahabun fil aswaq annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum bane mai hushi ko kuma mutum mai kaushin hali mutum ne tattausa mai rahama mai tausayin kowa yanda dai halayen shi suke kamar yanda shama'il muhammadiyya suka war labari wala ya dafa'u bis sayyi'ati sayyi'a kuma annabi da dai ba a mai mummuna shi ma ya mummuna in aka mishi mummuna shi kuma sai ya mai kyau walakin ya afu wa yaghfir sai rungume kuma ya gafurta walan yaqbidahu hatta yuqima bihi al-millatil awja'a Allah subhanahu wataala ba zai karbi ran annabi ba sallallahu alaihi wasallama sai addini ya zama to tsayayye yanda ya lalace sai ya daidaitu komi ya daidaita akan bin Allah in yaso sai kuma Allah ya karbi rayuwar shi wannan da ayar da muke karanta ayar da take cikin wannan at-taura ce yace bi an yaqula la ilaha illallah sai ya zamanto ana cewa babu an bauta da gaskiya sai Allah kina wannan guma kai da larabawa suka kawo na garin makka a cikin dakin kaba da sauransu duk sai an rusa su fa yaftahu bihi a'yunan umyan sai Allah ya bude wasu idanuwa waɗanda suke makafi ne surru akan gaskiya to sai Allah ya bude sun ga hasken musulunci wa azanan summan da kuma wasu waɗanda suke mana kunnuwa waɗanda suke ba sa ji to sai Allah ya jiyar da su gaskiya wa quluban gulfa da kuma wasu zukata wanda suke rubahu su ma Allah zai bude su hasken musulunci ya shige su kenan kaga wannan ayar aya ce wanda take cikin at-taura mana annabi sallallahu alaihi wasallam akwai siffar shi a tare da su amma kuma suka kasa imani don mi bagayen bainahum saboda ma'ana bakin ciki ko kuma mu ce hasara ko keta da wanda take tare da su ashe annabi sallallahu alaihi wasallama zawwan shi rahama ce ga al'umma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa tausayi da rahama da jin kai da duk wani abin da kasan zai zamanto jin dadi ne ga al'umma to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya tabbatar da shi aisha take cewa maktar Allah annabiya sallallahu alaihi wasallam baina shay'ain illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isman aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam da dai Allah bai taɓa bashi zabin abu biyu ba a ce ko kaza ko kaza to sai annabi ya zabi wanda ya saukin yace in dai ba zunubi bane to kenan kullun annabi sallallahu alaihi wasallama yana sauƙaƙa mana ne to din kaga wani tsanani ko kaga wani abun da ka kasa ya addini to mafi yawa yana daga cikin ayyuka wanda suke na bida ko kuma ayyuka na kirkire wanda wani ne zai ce ka aikata irin a ce ka yi sallah dubu ko kuma wani salati za ka yi dubu saba'in kaga akwai wuya ta ya za ka ilga su to addinin allah subhanahu wa ta'ala yusur ne na'am allah subhanahu wa ta'ala shirar da ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم نعم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير نعم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون نعم Allah subhanahu wataala ke cewa walan tarra ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum mana da dai hal abada kamar da Hausa suke cewa a ce har tulu sai yayi gashi ko sai jaki yayi kaho mana wani abin da ba zai taba yiwuwa ba har duniya ta tashi to kamar haka ka sa a kanka cewa ba yahudi ko ba nasare ba zai yarda da kai ba a matsayinka na musulmi ko ta yaya ka kasance ko da rubabbe ne ko da musulmi ne rubabbe suna kawai ya isa a ce ma muhammad ko isa ko ibrahim ko wani umar ko abubakar waɗannan sunaye kaɗai sun isa hatta tattabi a millatan sai ka bi hanyarsu mana in ya zamanto yana yahudancin shi kai ma ka zo ka tahi tare to shi kenan a lokacin ka zama yardadan shi qul inna hudallahi huwal huda Allah ke cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ka gaya musu cewa shari'a ta Allah madaukakin sarki ita ce shari'a babu wani ta hanya wanda za a cewa shari'a in dai ba hanya annabi sallallahu alaihi wasallam wala in tabata awahum idan ka bi soyoyin zukatan su abinda suke so ba'da alladhi ja'aka min al-ilm bayan abinda yazo maka na gaskiya ka sani ba wai akan jahilci ba malaka min Allah min waliyin wala nasir kenan a lokacin to ho ba za ka samu wani waliyi ba majibincin al'amari wala nasir ko kuma wani wanda zai taimake ka kenan sai Allah ya barka da wancan wanda kake tare da su wanda ka bi soyayyar zuciyarsu allazina atainahumul kitaba wallan muka ba su littafi inji Allah yatlunahu suna karanta shi haqqa tilawatihi ma'ana gaske karantawa ta gaske ko kuma suna aiki da shi ula'ika yu'minuna bi waɗannan su ne waɗanda suke imani da wannan littafi wa man yakfur bihi duk wanda ya kafirce ma wannan littafi fa ula'ika humul khasirun waɗannan su ne waɗanda suke tababbu wanda Allah subhanahu wataala ba zai ba su bai sanya su daga cikin masu rabo ba gobe kiyama ibn jarir at-tabari yake cewa ma'anan hada Allah madaukakin sarki walantar da ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum yace su ne yahudawa da nasarawa kenan kama ana magana da manzo sallallahu alaihi wasallama kai tsaye malai ce walaisatul yahudu ya muhammad walan nasara biradiyatin anka abadan hal abada ba za su yarda da kai ba fada talabu ma yurdihim wai wafiquhum kenan dan haka kawai ka bar neman abin da zai darada musu zuciya ka ce dole wai abinda za ka yi sai an yarda da kai sai wani bai hudu ko wani banasara ya yarda a lokacin ne sai ka ga imaninka ya tsaya Allah ya ce ka huta da wannan batu kawai ka yi addinin Allah babu ruwanka da cewa a yabe ka wa aqbil ala talab ridallah so ake ka nuhaci ne mayar da Allah kenan idan za ka yi aiki na ibada kakka sa a ranka cewa wai wani daga cikin bayan Allah zai yarda da kai akan cewa ka bi Allah abin da ake so ka sa a zuciyarka Allah ya rara kai don ka bi shi fi du'a'ihim ila ma ba'athaka Allah bihi min haqq malaci kenan kai manzo ka nemi yarda Allah cikin ka kiraye su abinda Allah ya koka da shi idan kai wannan ka kare ko su yarda kai ko ka su yarda kai bari ma dai ba za su yarda kai ba shine ma'ana walan wannan lan larabawa idan suka yi aiki da ita suna ana kawo ta wajen abin da bai yiwa hal abada har duniyar tashi inda an ce lam ko kuma la to tana yawa wata rana ko wani bai hudu ya so musulmi ko ba nasare amma tun da Allah ya ce lan to hal abada ba za su so musulmi ba bai yiwa Allah subhanahu wataala yake cewa qul inna hudallahi huwal huda malaci qul ya muhammad inna hudallahi alladhi ba'athani bihi huwal huda kenan manzo sallallahu alaihi wasallam kace wannan shiriyar da na zo wanda Allah ya kowanda ita ita ce shiriya kenan kakku ji ku kama wata hanya huwa addinin mustaqim sahihul kamilu shamil shine addini mai kyakke ingantacce cikakke kuma wanda ya kumshi komi wanda shine addinin musulunci siffar shi addini ne mustaqim ma'ana zai kai ka zuwa ga Allah da manzon shi addini ne kuma sahih ingantacce ne babu zancen wani shakku a ciki kuma addini ne kamil mana a cike yake bai bukatar sai ka ƙara wani abu shine kanan bid'a da kirkira a cikin addini kuma shamil ne addini ya kumshi dukkan bangare na rayuwa kina kaka ce bangare kaza zai shine zai addini bangare kaza babu addini a ciki kamar yanzu muna muna daukan inganci addini kawai ya shahi sallah azumi zakka da haji amma abin da ya shahi auratayya abin da ya shahi kasuwanci abin da ya shahi tattalin arziki abin da ya shahi rayuwa ta yau da gobe sai muga kama addini baya ciki to addini shamil ne sai Allah subhanahu wataala yake kashe di ana yace wala nittabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala nasir wannan kashe ne Allah subhanahu wataala ke manzon shi sallallahu alaihi wasallam to ina ga mu musulmi inda ka bi son zuciyarsu su wane ne yahudawa da nasarawa bayan ilimi ya zo maka cewa su ba za su yarda da kai ba akan bin Allah ko kuma Allah ya ce ga abin da za ka yi kai kuma ka ƙi don su yarda da kai to kasancewa malaka min Allah min waliyin babu wani wanda zai jibince ka babu wanda zai kasance tare da kai wala nasiru ko kuma wani wanda yake mai taimako malaka fihi tahdidun wa wa'idun shadidun lil umma an ittiba'i tara'iqil yahud wan nasara malai ce ana akwai kashedi akwai nuna yatsa ga al'umman musulmi akan cewa kada su bi hanyoyi na yahudawa da hanyoyi nasarawa ba da ma alimu min alqur'ani was sunna bayan ka san alqur'ani an san sunna musulmi ga alqur'ani shine jagora ga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama mai tabbatar da wannan jagoran mai fassara shi mai nuna cewa ga abin da ake ni to tunda muna da wannan bai dace ba ya zama to abu koyon mu ba yahudi ko ba nasari malar ce iyazu billah kamar ka ce a uzu billahi a ce musulmi yana koyo da ba yahudi ko kuma musulmi yana koyo da ba nasari malar ce fa'in da likitawa ma'ar rasul wal amuru li ummatihi idan muka dibi ayar ana ma annabi magana ne sallallahu alaihi wasallam walalita ba ta awa ahun kenan siyakin ayar to sai mala ya ce amma umarnin kuma ana yin shi ne ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam don shi annabi bai bi ba hanyar yahudawa kenan suwa ake magana da su mu musulmi ko ba za ka tabbatar da wannan ba sai ka dibi irin rayuwar mu ta yanzu mala ya cewa a dama an samu musulmai ana dan gaga gaga haka dai musulmai suna tahiya akan addini wanda yake ingantacce yahudawa suna tahiya akan addinin su nasarawa suna tahiya akan addinin su babu koyi irin wani na kai tsaye to sai zamanto musulmai suna ɗaukan koyi wajen da yahudi ba nasare kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har yanzu ya zamanto abin ya mamaye kowa da komi duk wani tsari duk wata tahiya duk wani zamantakewa duk wani halayya sai kaga musulmi ne amma kuma tsarin nashi ba na musulunci ba ne musulmi ne amma kwakwallo shi ra'ayin shi ba ta musulmi ba ce to kaga wannan menene wannan koyin ne ya ci ƙarhin tunaninmu da rayuwarmu ta yau da gobe da kuma irin yadda suka tashi haikan cewa dole sai an lalata musulunci musamman yahudawa don su ne suka ɗaiɗaita addinin kiristanci suka shiga ciki da saboda haka suna ganin addinin musulunci ma sai sun mushi hakan to kariyar da Allah subhanahu wataala ya ma alqur'ani shine ƙarhin su to yanzu menene dole musulmi a raba shi da alqur'ani kuma babu zancen daman wai ya shiga kiristanci afuwan ya shiga yahudanci don addinin yahudanci ba addini ba ne wanda ake bukatar wai kai ka zo ka shiga wani wanda ba yahude ba addini nasu addini na kabilanci babu ba za ka ga wata tasha ba tana kira zuwa ga yahudanci ko kuma ka ga wani radiyo ko ka ga wani wa'azi a ce wannan wa'azi ne ake yi ma'ana ana so mutane su gane addinin yahudanci su shiga a kirista dai ka samu amma dai su menene ba yahude gurin shi a ce ka zama jemage kai ba musulmi ba kai ba ba yahude ba ta wani bangare kai ba ba nasare ba gashi nan dai musulmi ne sai sunan to shikenan burinsu ya cika babu wata fitina duk wasu abubuwa da kuke gani na tashin hankali da abubuwa wanda suke na ma'ana lalata ɗabi'a ta ɗan adam babu wanda suke tsaye a kan shi kamar yahudawa irin abubuwan da ake kururutawa na duniya idan kuka diba arman jinsi a ce namiji da namiji za su yi armi wai yanci ne har ƙungiyoyi ke da akwai suke nema musu yanci mace ta armi mace namiji ya armi namiji ko mace ta armi kare ko kare ya armi mace ma'ana abubuwa wanda tunanin ɗan adam kai kaɗai da ba a ce ma baka da addini ba ruwanka da wani allah ba ruwanka da komi ya sa ma ɗabi'a ta ɗan adam to wannan shine suke kira akan shi kuma duk wannan mai wannan mai yanci ne bale mu ya ku bayo kasashenmu na afirka dokoki ne za a kawo mana da kuɗi za mu ba ku bashi na kaza ɓangare na kaza za mu ba ku bashi na kaza ɓangare na kaza abinda muke so sai kun yarda da kaza sai kun yarda da kaza sai kun yarda da kaza lokacin shiga amurka wancan wanda ya wuce ai kun ji a ghana aka kawo musu wannan dokar suka ce ba sa so da nigeria to me wancan shugaban ya ce daga yau duk wani ta- ta- duk wani tallahin su na na amurka da suke ba eh, ghana sun wasa wai dole sai sun yarda namiji ya armi namiji mace ya armi mace to a kirista coci ba su yarda ba musulmi ba su yarda ba amma menene su yahudawa dole dai a sa mutane su zama tu mabannata kai da man babu zancen ka shiga ka zama bai yahudi wannan bai taso ba darajar ka bata kai ba a wajen su kenan saboda haka Allah subhanahu wataala da ya ce mana walantar da hankali yahudu wala nasara ta tabi millatahum inda muka yi wannan aiki da wannan ayar da kowa ya huta a matsayin shi na musulmi amma har yanzu idan ka dibi irin mutum shugaba ne ko kuma wani shugaba na wani kungiya ta addini idan yana son wani tallafi ko yana son wani abu wai dole sai ya yi wani abin da yahudawa za su ji daɗi irin abubuwa da ake na kawowa na kururutawa rage aihuwa yancin yara da mata gado mata sai an dole da namiji da mace sai zai zamanto gadons iri ɗaya ne ma'ana abubuwa dai wanda ake yi kuna jin su yau da gobe kullum alakan watsa labarai kada ku yi tsammanin wani alheri ne ma'ana abubuwa ne suna da ma'ana amma z- na zahiri amma ma'anarsu ta batini ɓoyayya ce ba wai ana nihin ba mace ta samu yanci ko kuma a ce namiji in ya armi da namiji menene ma'anar shi mace ta armi mace kenan menene ya daga cikin abubuwan da musulunci guda biyar da ya bayyana kenan dole sai an samu nakas na guda shine baqa'un nasl a ce a da- doron dan- doron duniya akwai dan adam in aka yi armi mace da mace kenan babu aihuwa in aka yi armi namiji da namiji babu aihuwa kenan an aka shekara 20 aka shekara 100 duniya kenan kwat- kusan babu kowa to waɗannan su ne irin mana abubuwa ka zo zancen rage aihuwa ka zo zancen ɓangaren 'ya'ya ba tarbiyya ne ba wai ana tausayin su bane ko kuma ana jin kansu to saboda haka irin wani abubuwa na zamani dole sai mutum ya sa hankalin shi saboda abubuwa ne za a rika hudi ma yau da gobe sahi da madaci dare da rana ka diba labarai kowace tasha akalla sai ta yi biyu biyu uku uku sai an kai wajen kare tara ko kare goma na dare tun da kare shidda na sahe ana labarai idan wannan ta gama sai ta ce to bayan minti talatin zan dawo kuma kai kana nan kana jira kuma wata sai ta kama bayan minti shidda kare shidda da rabi ta kai kare ta bakwai sai ta tsaya ta ce bayan minti talatin tana zawa ha akwai shirin sahe akwai shirin hantsi da ma- da rana sai an ma guda biyu biyu kuma da dare an ma guda biyu biyu wajen karhe tara da rabi karhe goma wani ma ya barci sai an yi labaran abu ɗaya ne ake gaya maka menene sai a rika ce ma idan ka ya komo baya sai ka ce kaya wani ya rena ne idan mutum yanzu ya zo ce ma idanuwanka a nan sai ka ce ya rena ka gobe ya zo ya gaya maka jibi ya sake gaya ma gata ya sake gaya ma aka yi sati wataran sai ka yi haka ka ce kore da gaske ne to shi kenan ya kare da kai mana kenan yau da gobe takrar to da haka ake ta yi da, da masu ilimi na s- eh, sanin rayuwar dan adam kwakwalwar dan adam su ne suke waɗannan abubuwan sai ga ana gaya ma kaɗan-kaɗan ana gaya ma kaɗan-kaɗan izan ku diba akwai da sai ku jance a duniya a wajen aihuwa mace dubu ɗari ta mutu a a shekara 2018 sai mutum daga tsammanin a kowane labarai ne ba wai labarai ba ne yakan tasiri da mata kenan zuma mace ta ta ɗauki ciki mene da tunaninta ko ni ma zan kasance cikin waɗancan wanda suka mutu ko kuma zan kasance cikin masu rai to shi yasa da an zo an ce mata dole ki sa tazara in ta yi aihuwa ɗaya to sai ta yi shekara kamar biyar ko shidda ko bakwai haka suka yaƙi turai suka kasa aihuwa turai ya zamanto ta ɗaiɗaice ta lalace babu samari sai tsohi kamfuna da yawa aka riye su to wani abin shine ake kawo a nan afirka yanzu idan mace ta haihu a turai sai a ba ta tukuici saboda wannan tunanin ya shiga kanta lokacin da za su yi arme da mijin sai sun yarjejeniya aihuwa nawa zata yi ta aiwa in ma ta aihu sai da sai da yardarta in mijin ya a ce misali Allah ciki ya shiga sai a ce wannan error ne dole sai an ji an zubda shi saboda ita ba ta yi ba niyya kuma ba za ta aihu ba sai dai a tsaga ta a hudu ɗan kun ga nan ma kaɗan kaɗan ana yi mace idan ta yi ciki wai saboda zayin aihuwa sai a je ita za ta je da kanta ta kwanta a tsaga a hudu ɗan kina dan mata ɗaya biyu shi kenan almuhim kenan tunani ne na yahudawa na abin da ya shahi duniya abubuwa irin waɗannan na- na- na zamani da suke kawowa kada ka yi tsammanin wai a matsayinka na musulmi wani da bai hudu daga nesa zai tashi ya kama alheri kai kana nan Nijar ko kuma kana nan Afirka a ce wani abu na alheri dole sai mutane sun yi karatu sun san menene alkur'ani kuma idan mu- ba mu san alkur'ani ba ba za mu huta daga cikin irin waɗannan abubuwa ba sai ga mutum tun da zamun fagamniya ne muke yi ƙur'ani shine kariyarmu da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam to idan ka bar wannan kenan duk wata magana ana iya gaya maka kuma wani ma zai iya ce ma addini ne kuma ka yarda ko kuma a zo a ce ma addinin musulunci ya takura mutane ayo addini ne na ta'addanci addini ne wanda baya son zaman lahiya sai ka riga tunanin kamar haka ne saboda me baka san ba addini ba karanci alkur'ani ba ba karanci hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya rayu da wanda suke arnawa ya ya rayu da yahudawa da nasarawa ya ya rayu da su kene dan kasan sira kasan annabi sallallahu alaihi wasallama har ya rasu akwai yahudawa akwai nasarawa a garin madina kene zaka san irin da ake cewa addini ta'addanci da sauransu ba gaskiya bane to dole sai mun yi karatu Allah subhanahu wataala ya shirye da mu to saboda haka wannan kamanceceniya ko kuma mutum ya sama a kan shi cewa wai sai bai yahudi ko ba nasara ya yarda da shi zai addinin Allah to lalle tabbas mutum zai samu matsala game da addinin shi kai ba bai yahudi ba hatta zamantakewa rayuwa da muke ta yanzu a ce addinin da kake yi sai wanda kake gani yan unguwarku ko yan garinku ko yan ƙasarku sai sun yarda da kai ɗari bisa ɗari to ba za ka yi addini ba saboda mafi yawa san rai ne abin da ake taya da shi ba kowa bane zai addini kamar da Allah ya ce ba kowa bane zai zama to mabiyin shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah shine ya aiko akan cewa ya koyar ya karantar da addini mafiyan mutane sun shiga cikin san rai wani ya kama shehun shi wani ya kama dariƙar shi in ba shi zaka yi ba to ba za ku yi daidai da shi ba kenan saboda haka menene ana abin da ake so ka nemi yarda Allah game da aika da game da yi ma Allah da'a idan ka nemi yarda Allah dan kaya mushi da'a to a lokacin Allah subhanahu wataala zai soka idan Allah ya soka madaukakin sarki to duk wani wanda yake saran duniya dole shi ya soka dawan karhan ko yana so ko baya so Allah ne zai kira a sama hadisul qudsi hadisi da ya tabbata idan Allah ya so bawa sai ya kira sama ya kirawo malaika jibril ya ce na so bawa na wane kai shela a sama duk wanda suke mala'ikun sama sai sun so shi kuma sai a ce ya je kasa kuma ya yi kira cewa mutanen duniya kowa ya so shi to dole kuma mutum sai ya so sai dole sai ya so ka kenan saboda haka ashe wai ka rika neman yardan mutane ko kuma yanda mutane so kake sai sun so ka a ka bi Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam ka yi ma Allah da'a to Allah madaukin sarki sai ya sanya ka daga cikin masoyan shi to idan ka shiga cikin masoyan Allah madaukin sarki da manzon shi to dole mutane na duniya su soka wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam a tabbatacciya sai Allah ce walani tabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi to abu na biyu wanda zai bi sarrai kuma bayan ya sani kaga wannan akwai ma'ana musiba ce mai girma mutum yake dora ma kanshi ka san abin gaskiya ne ka san wata ayar alqur'ani ko kuma ka san wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama amma kawai sarrai yasa ka aikata wannan kamar yadda zaka ga wani daga da sunan musulunci amma kuma suna ƙarfafa irin waɗannan ra'ayoyuka na, na yahudawa da nasarawa to kaga wannan yana daga cikin sarrai kuma bayan ilimi to Allah subhanahu wataala sai yake cewa duk wanda ya haka malaka min Allah min waliyin wala nasir kenan malahu min Allah min waliyin wala nasir duk wanda ya aikata wannan a wajen Allah bai da wani majibinci wanda zai kula da shi kuma haka bai da wani mai taimako kenan Allah subhanahu wataala ba zai taimake ka ba Allah subhanahu wataala sai ya ce allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati wanda muka ba su littafi suna karanta shi matukar karantawa ko kuma karantawa ta gaskiya Imam Qatada yake cewa humul yahudu wan nasara yahudawa da nasarawa su ake ni anan inji Imam Qatada wa huwa qawlu Abdurrahman bin Zaid bin Aslam Abdullah Abdul Rahman ibn Zaid bin Aslam shi ma yana ganin cewa ya turunawa haka tilawati ana nihi da sinu yahudawa da nasarawa haka kuma zaɓi ne na malaman masu tafsiri shi ne ibn jarir tabari akwai ruwaya daga imam qatada ya ce hum ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ya turunawa haka tilawatihi ba kowa ake nihi da su ba a sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suke karanta qur'ani matuƙar karantawa kuma suna aiki da shi abul aliya yake cewa abdullah dan mas'ud ya ce wallazi nafsi biyadi na rantsi da Allah inna haqqa tilawatihi an yuhilla halalahu abinda ake da haƙƙa tilawatihi shine mutum ya zamanto ya halitta halak kamar abinda Allah ya halitta ka halitta shi wannan shine haƙƙa tilawati wa yahrumu haramahu kuma ya zamanto duk abinda aka ce haramu ne kai ma ka haramta shi to wannan shine ya tuluna haƙƙa tilawati kene don kaga wa- a wannan magana ta Abdullahi dan Abbas kenan Yahudawa da Nasara ba sa ciki saboda ba su yi aiki ba da abinda Allah ya umurce su akan cewa su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam annabin karshe wanda zai zo kuma akwai shi a rubuta a cikin littafinsu wa ya tsarahu kama anzalahu Allah kuma ya zama mutum yana karanta littafin kamar da Allah ya sabkar wala yuharrifu al-kalima an mawadihi babu zancen canza kalmomi dan kasa akwai wanda zai karanta aya ga abin da take nihi ga ma'anarta dan san ran shi sai ya karkata ta dan zakin zance ko kuma salon iya magana dan ya batar da bayan Allah wala ya ta'awwalu minhu shay'a babu zancen tawili kenan kaga waɗannan sune yatluna haqqa tilawati sai Allah ya ce ulaika yu'minuna bi kenan duk wanda suka zanto suna halatta halak suna haramta haram suna karanta alqurani to waɗannan sune wanda suka imani da shi to saboda haka kenan duk wanda ya zamanto yana so Allah subhanahu wataala sai ya shi daga cikin masu imani da alqurani kenan sai zamanto yana halitta abinda alqurani ya halitta ya haramta abin da alkurani ya haramta kenan wannan zai kasance cikin ula'ika yu'minuna bi Allah subhanahu wataala yake cewa walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim Allah a suratul maida yake magana ga yahudawa da nasarawa wai inda su da gaske ne su ne hakka tilawati a ce sun tseda at-taura sun tseda injila su nasarawa kuma haka da abin da aka sabko musu ruwan ubangiji to da Allah ya azta su sama da ƙasa Allah zai sauko musu ruwa ya huddo musu da tsirrai da duk abin da ba sa tsammani sai dai mi ba su yi abin da Allah ya umarni ba Allah subhanahu wataala ke cewa a suratul maida qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimut tawrata wal injil kana yahudawa ku ba kowa bane haka nasarawa har sai kun tsaye da abin da yake cikin at-taura na dokoki da abin da yake cikin injila na dokoki kina idan kuka yi wannan sai ku kasance daga cikin bayan Allah wama unzila ilaykum min rabbikum kuma da abinda aka sabko muku daga wajen ubangiji to haka kenan su ma musulmai masu imani ba za ka zamanto ba musulmi cikakke ko kuma bawon Allah na gari dole sai ya zamanto kana haramta haram wanda ke cikin alkur'ani ko kuma kana halatta halak to a lokacin za ka kasance daga cikin bayan Allah na gari Allah ce qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma alaykal balagh wallahu basirun bil ibad Allah subhanahu wa ta'ala ce ka gaya ma waɗanda suke yahudawa da nasarawa da kuma ummiyin sune larabawa shin yanzu kun yi imani to idan kuka ce kun yi imani to lalle tabbas yanzu kuka meka wuya to kun shiryu sai Allah ce wa in talaw wa in tawallaw amma kuma idan kuka juya baya fa inna ma alaykal balagh kenan annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da yake kanka sai isarwa kenan ka musu wazi ka dora su kan hanya shikenan wannan shine nauyin da Allah subhanahu wataala ya dora maka abin da yake baya kuma wannan lamarin na ubangiji subhanahu wataala wallahu basirun bil ibad Allah subhanahu wataala yana ganin bayan shi abin da suke yi haka Allah subhanahu wataala sai ya cewa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun duk wanda ya kafirce ma alqur'ani da wannan littafai to waɗannan su ne ma'ana waɗanda suke masu hasara gobe kiyama wa man yakfur bihi min al ahzabi fannaru maw'idu a suratul hud Allah ya ce duk wanda ya kahurce mu alqur'ani ko kuma wanda ya kahurce mu annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗannan kungiyoyi to babu wani sakamako da Allah zai mishi illa ya sanya shi gidan wuta Allah subhanahu wataala ya kare mu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin gatacce yake cewa na rantsi da Allah da wanda rayuwa ta take a hannun shi la yasma'u bi ahadun min hazil umma babu wani wanda zai ji labari na yahudi wala nasarani a ce ba yahudi ne ko ba nasare sun la yu'minu bi kuma ya kasa imani da ni ya ki imani da ni illa dakhala nar sai ya shiga wuta yana duk wanda zai shiga aljanna sai wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya mu daga cikin aljanna Allah ya kare mu da imani Allah ya cika mu da imani abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu a cikin ladan gaba daya wanda ke na kuskure ne Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah